الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمين sati biyun da suka wuce mun ɗauko magana wato akan abin da ya shafi aure kuma musamman ma wato yadda ake neman aure a musulunci sannan kuma da ladubban da ya kamata a ce an kula da su bai kamata ba wanda ke neman aure ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza man an bato wasu daga ciki sannan kuma a halin lokacin da wato wani ya janye daga cikin ma'auratan ya hwasa auren mi ke faruwa wato na hukunce-hukunce mi zai biyo baya menene sakamako in an ba da sadaki yaya za a yi ko kuma ma ba a ba da sadaki ba sannan kyaututtukan da suka zanki gudana tsakanin mutum da masoyiya shi me zai faru me ya hukunce hukuncen wato wa'annan kyaututtukan muka yi wannan bayani to yanzu kuma a yau da izinin Allah abinda za mu yi magana akan shi shine sadaki ya ku jama'a sadaki a cikin yaren larabawa wato an samo an ciro kalmar ne daga gaskiya daga asirik ma'khudhun min asirik an ciro kalmar ne wato daga gaskiya domin shi sadaki shi ke nuna gaskiya cewa lalle ka yarda za ka aure ta tun da ka kawo sadaki ba ga duk wani mara gaskiya ba da an ce to wani hito turo magabatanka daga nan sai gaba a ƙara ganin shi sai batan dabo kinan wannan ke nuna cewa ba mai gaskiya ba ne shi don shi sadaki yana nuna lalle ka yarda kai da gaskiya kake kana son wannan wato matar kuma kana son ka aure ta a shar'ance a wajen malaman fikihu shi sadaki wata dukiya ce wadda take wajibi ga miji da ke sanya aure wata mata lalle ya bada wannan kudin saboda yana sanya aure ta idan kuka lura kuma sai aka ce mal domin mal a larabce duk abin da ke amsa sunan kudi ko da kaddara ce don haka in ka bata gona ma yanayi in ka bata wani dan maraki ma yanayi duk wani abu dai na kudi da zaka iya badawa yanayi ba sai kudi zunzurutu ba a musulunce kai a musulunce Ali dan Abi Talib ma shi yayi sadakin Fatima ne da mi da dir'in shi riga shi da yake taya sarkin yakin da yake taya wajen yaki da ita. Sannan ana yin amma yin sadaki da musulunci a musulunci. Kafiri yazo yana son mata ta ce mai to ni dai kaga tunda kai kafiri ne kai babu yanda za a yi aure ka. Amma yau in ka shiga musulunci ni na yarda musuluncin kama shine sadaki na. An yi wannan ummu Sulaima ta aikata haka. Wanda ta ce ma wato wanda ke sanya aure ta wato shine Abu Talha ta ce gashi mai kudi ne shi a lokacin cikin garin madina mai kudi ne shi ana ji da shi gashi kuma matashi ya fito yana neman aurenta ta ce mai aika makai abu talha ai ba mai iya mai da ka ayyace ba ya san ka amma matsala guda da yake kai ba musulmi bane ba ni babu yanda za yansu yan aure ka shi kuma Allah ya zuba mai san ta kamar mi ya je ya dawo ya je da yayo kewaye kewayen da za ya ta ce ni ba abin ba abin ka nake kallo ba kawai kasancewar kai ba musulmi bane ba shine matsala a ƙarshe ya ce kenan shi kenan ya amanta ya zo ya karɓi addinin musulunci ya musulunta ta ce to wannan shine sadaki na shi kenan aka yi aure don haka kenan a musulunce ma kuma an yi sadaki da karatu ga mai karatu baya da komai an buga an buga babu ce to karatun da ka iya kenan musamman alkur'ani ta karantar da ita ita ma ta haddace duka an yi sadaki da wannan wato a musulunci don haka ya koyan uwa musulmi kenan wannan ke nuna shi dai ba dai ayin aure ba babu sadaki don shi wato sadaki rukuni ne daga cikin rukunin aure ko an ambace shi ma'ana kafin a ɗaura auren ko an gaye sadakin ko ma ba a gaye shi ba in an gaye shi in an bada shi ya zama shi kenan an riga an biya in ba a bada ba ya zama bashi wannan mutunan ko mutuwa yayi wannan matar tana bin shi wa'annan kuɗin bashi don haka akwai wasu an da wato suke yin sakaci kenan inda ya zama sun riga sun san sun riga sun kama tana gidansu kenan sai kai sakaci da wannan kuɗin baka biyan ta wallahi in baka biya ta ba ya kamata in kan mutu kafin a raba gado a hidda mata kuɗinta ko nawa kuka yi da ita haida mata kudinta saboda bashi ne a wuyanka bayan haka idan ya zamanto ba a ambaci ma sadakin ba kuma ba a sa ko nawa za a bata ba kuma gashi an aka tashi aka tada magana aure kuma amma an daura auren to yanzu tana da sadaqul misli a musulunci an ce sadaqul misli ita za a kalla a ga kamar irin ta nawa ya kamata a ce an mata sadaki tunda yanzu gashi an riga an daura aure ba a tsaida komi ba sai a kalle ta to mace dai irin wannan yanzu kun ga da kannanta da magadanta dan an aurar da su amma 500 biyar aka zanki bada to ita ma ka bada 500 miliyan aka zanki kawo musu to ita ma ka bada miliyan ko kuma a kalli waye wata da kimarta a cikin mujtama na farko dai gashi ta yi karatu na boko ta yi karatu na addini sannan tana da wayewa sannan tana da kaza irin wagga macen kamata ya sadakinta ta zama to miliyan biyu to sai ka bada miliyan biyu wannan shine sadakul misli in ba sai da komi ba aka riga aka yi aure kenan sai a kalli ita wannan matan menene ya kamata a yanka mata na sadaki ko a kalli gidansu ko a kalli kimata ko a kalli wa'anda aka kawo masa sadaki gidansu kafin ita dan haka dai kenan amma ba a aure haka nan wato babu sadaki saboda ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa atun nisaa sadaqatihinna nihla wato mata ku ba su sadakin su wanda wato kyauta ce Allah tabaaraka wataala ya wajabta muku dole ku ba su dan haka imamu al-qurtubi yake cewa wannan ayar tana nuni akan cewa wajibi ne kenan a aure dole sai an samu sadaki ga matar da za a aura a bata wannan sadakin yace kuma wannan lamari ne wanda gaba ɗayan malamai na duniya tun daga magabata har zuwa yanzu ya ce ba wani saɓani ba wanda ya zo ya ce ga magana ba haka take wannan magana ce wadda take wato tabbatacciya tsayayya a cikin malamai Allah tabaraka wata'ala ce fa mastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida duk wanda kuka ji daɗi da su daga cikin mata to ku ba su wato wannan ladar tasu ma'ana ku ba su sadakin su ake nufi ana dan haka da wani namiji yana son aure ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce tai ka nemo kudi yaje bai samu kudin ba manzo Allah ya ce tai ka nemo ko da zobe ne wato na bakin na bakin wato karfe ayi sadakin da shi dan haka ya ku jama'a to menene haddi menene wato iyaka abin da ake yin sadaki da shi bai kamata a wuce haka nan ba mu ce wato ga wani haddi ga wata iyaka ta kudi duk sadakin duniya a musulunce bai kamata ya wuce haka nan ba babu wannan haddin a musulunce musulunci bai iyakance babu wani dalili da ke nuna haka nan a musulunci da haka shekul islam yake cewa don haka duk wanda ya kasance yana da wadata to babu laifi gare shi idan ya tashi yin aure ya ɗauko kuɗi masu yawa ya ba matar da za ya aura daidai ne ya ce saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a idan kuka riga kuka ba matar da za ku aure kuka ba ta ƙintar kakku amshi komi cikin shi shi kuma mene ne ƙintar malaman tafsiri suka ce shi ne almalul kathir dukiya mai yawa ita ake ce maƙintar suka ce allati ma la hudu da la wadda ba ba ta da iyaka don haka kenan shi ake ce maƙintar ya ku jama'a shi yasa wata rana umar ɗan khattab ya hau kan mambarin shi da ya ga cewa wato kama ana yin sadaki da tsada har ya wuce sadakin da manzon Allah ya bada sallallahu alaihi wasallam ko kuma aka biya ma manzan Allah dan akwai sadakin da aka biya ma annabi wata rana lokacin da manzan Allah zai auri ummu habiba najashi ya biya ma manzan Allah sadaki kuma ya bada kuɗi masu yawa wajen dubu dubu hudu ya bada shi ko manzan Allah bai taba yin sadaki haka nan ba manzan Allah bai wuce yin sadaki da ɗari hudu nan kuma an bada dubu hudu don haka sai umar ɗan katabi ya ce duk wanda ya yi sadakin da ya wuce na annabi ya ce to za mu gabcike sauran da ya hau sama mu kai cikin baitul mali mu zuba ya yi wannan hudu bai ya sabko bayan ya sabko sai wata mace cikin ƙuraishawa sai ta hito sai ta zo ta ce ya kai amiral mu'minina shin magana Allah za mu bi ko magana ka sai ya ce a'a magana Allah za a zanki bi kowane lokaci mana ya ce amma me yake faruwa da kika yi maka tambaye ta ce kai wata hudu ba ɗazu ka ce a bar ba da kuɗaɗe masu yawa wanda suka wuce wanda annab sallallahu alaihi sallama wato ya bada ko aka biya mushi don haka kenan allah ta baraka wata ala kuma ce wa ataitum ihidahun na kantara aka ba su kintari don haka yanzu magana kaza mu zan kibiyo ga doka da ka kawa ko kuma mu ba magana allah sai ya ce kai ya ce wallahi kin yi magana ya ce kai amma ka duk mutane kowa ma ya yi ni fahimtar karatu kowa ma ya yi ni fi kyau kenan a wata riwaya umar dan gattaba cewa kai aiko hamma ta mayo ta hini karatu umar dan gattaba sai ya dawo ya kara hawa bisa mambari yace jama'a nayi magana dazuna hana ku ku zanki bada wato sadaki wanda yake mai yawa yace amma ku saurara ku ji kowane namiji ya kalli abin da yake iyawa kawai yayi ya ga abin da ya dace da shi kawai yayi kayan shi ni shikenan na hita ni ba ruwa dan haka dai jama'a abin da ke takaitaccen zance shine wato cikin mutane akwai mawadaci akwai kuma wato talaka kuma akwai matsakaici to kowa zai diba abinda wato yafi karfi ne ya sadaki da shi wanda ya dace da matsayin shi ba tare da kayan kwabro ba idan wato kana da idan mutum ya kasance talaka ne shi to bai kamata a cilasta mai ba a matsa mai a ce sai an amshi kudin da yake wato sai ya wahala sai ya je neman ramce sai ya je neman bashi dan ya zo ya biya wato wannan sadakin wannan kenan ya ku jama'a amma idan Allah tabaraka wata'ala ya samu wadaci ne shi to lalle ya yi sadaki wanda ya dace da matsayin shi ya ba da kuɗi wanda suka dace wanda suke masu yawa ba makaruhi bane ba a kyamata kan ba wato a musulunci to sai magana ta gaba wai shi sadaki haƙƙin wane ne wa ya kamata a zanki damƙa ma sadaki ga hannun shi kuma ya ce malamai suka ce abin da ke shari'a shine shi sadaki wato haƙƙin mace ne ita wadda za a aura haƙƙinta ne bai halitta ga waliyinta ba ko da ubanta ne kuwa ya ɗauke wannan kuɗin ya je ya kashe kai koma ya ɗauka ne ya je ya sai mata kayan ɗaki asali dai a musulunci bai dace ba hakan kamata ya bar mata wannan kuɗin nata in dai da hali ƙasashenmu mun samu wato kanmu a wani yanayi na farko dai wato gare shi sannan kuma abu na biyu ga al'adanmu yadda ta gudana cewa daga gidan amarya ake yi kayan ɗaki wanda kuma shi ma wannan yana nan gaba kaɗan za mu zo gare shi wannan ma musulunci ba haka ya tsara ba don dai kawai abu ne wanda yake mu al'adanmu haka ne take ta gudana don haka wa'annan kuɗi na sadaki ita mata ita ake bar makulci tana yiwuwa ta yi wani abu da su wato wanda za ya zamantowa ya mata wani wato matashiya ta arziki wato cikin rayuwarta ta sai wasu abubuwa ta aji kaga yan a ƙauye ne ko ta gona ko wani ɗan maraƙi tana iya sai da zan kiciya ko wasu awaki a birni kuma ga irin sana'o'i wanda suke na mata ko ta firigo ta zan yin wasu abubuwa ko wani keken ɗinki ko wani abu makamancin haka dan dai wannan sadakin haƙƙinta ne bai kamata wani ya taɓa shi ba ba da izinin ta ba don haka wannan shine abin da wato shari'ar musulunci ta me wato tattanada a wannan babin ya koyan uwa musulmi don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla matan aka ce aba sai Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna farida ita din wadda kuka ji dadi da ita kai namiji ita zaka ba kudi inji Allah ma'ana kenan koda ka ba da kudin gidansu bisa ga yanda al'ada ta gudana to kenan ita ya kamata a danga ma kudin a hannunta saboda asali jama'a shi wasa daki mu sani cewa ana bada shi ne a madadin jin daɗi da za a yi da wannan mata a madadin mu'amala da za a yi ta yi da ita ta aure shi ne ake ba da sadaki to kaga ba ka ba da kowa ake yi cikin waliyanta in ba da ita ba don haka ita ce ya kamata kenan a ba sadaki amma yanayi wato na talauci watakila da sauransu shi yake sawa kenan sai a amshe wa'annan kuɗin a ce za a yi wa mata kayan ɗaki watakila ma ya zamanto wa'annan kuɗin su ma ba za su isa ba sai ma an yi wa rikice dai da sauransu wannan kenan ya koyan wa musulmi abu na gaba wato shine shin kayan daki wane ne ya kamata ya tanade su a musulunci irin yanda yake a rubuce a cikin littattafan fiqh irin yanda wato malamai suka riga suka bada fatawa kayan daki ba mace bake hiddawa cikin wato sadakin taji a sau kayan daki wato irin su kwanoni da irin su shinhudu da irin su kayan kicin da irin su wane ne da matalu da sauransu wa'annan ba mace bace saye kuma ba danginta bace saye a musulunci jama'a wa ke yi miji shi ke yi a musulunci kai za ka tanado wa'annan kayan duka baki ɗaya saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce askinu hunna min haisu sakantun min wujidikum ma'ana ku zaunar da su wato cikin wuraren zama inda kuke zamne gwalgwadon ikonku to ba ana ne kawai ka kai ta kwangon ɗaki ba ana ne ka kai ta kwangon gida ba a ka'ida wato a musulunci kenan ya zamanto cikin gidan akwai abubuwan da duk ya kamata wanda suke na lalura na ayyuka akwai wurin da za a kwana kaka abin kwana akwai ababen da za a zanki cin abinci da su kaka abin da za a zanki cin akwai ababen da za a dafa abinci da kaka abin da za a dafa abinci wannan wato shine a musulunci kuma shine za ga galibi kasashen larabawa wannan duka shine tafiya shine tsaron su kasashen larabawa hatta waɗanda suke nan cikin afirka ta mu irin su masar irin su libya irin su sudan duk tsarin su kenan namiji shine yake tanado komai ya kawo mace ba ta zuwa da komi kai akwai wa'anda hatta abin da za a ci ranar bikin can gidansu su amarya to duk kai za ka sayan komi ran ma'ana za ka kai buhuhuwa na komi komi za ka sai buhu ka buhun shinkawa buhun fulawa buhun sukari buhun wane ne komi buhu buhu za ka sai abubuwa kimiyya saboda ran nan a yi ta ɗorawa ana sabkewa duk kai ka kawo su a tsarin su kenan don haka ma zaka samu wasu daga cikin su wato suna jimawa ba su yi auren ba saboda in dai mutum cikin dangin shi kamar ba wanda za su tallaba mishi sai ya kai shekara 40 45 bai aure ba zaka samu da yawa wa'annan matasa a cikin irin wa'annan kasashe domin in ya taso zai bukaci wato sai ya yi karatu in ya yi karatu ya gama karatu ya kai ga wani mataki kuma sannan wato ya samu aiki bayan ya samu aiki ne ya fara samun kuɗi zai fara tanadin wa'an ga kaya kayan ya gama kaga yaushe ne amma mu a kasashenmu mun samu wato al'adarmu ba haka ta gudana ba ya zamanto an juye abin an jirge abin an tura shi can bangaren mace don haka in za a yin aure sai ya kasance wadda ke wa'anda ke wahala kuma hakika suna wahala su ne ɓangaren masu mata to a ƙa'ida su a irin wa'annan ƙasashen kuma kamar yadda musulunci ya tanada ɓangaren namiji kai namiji kai ne ya kamata ka wahala tun da dama kai ke son wato kai aure kuma kai ne namiji kai ne wanda kake da ƙarfi ka je ka nemo don haka ya koyon uwa musulmi idan mutum yana so yana iya ƙara komawa cikin irin wa'annan littattafan ibn abidin da dasuki da nihayatul muhtaj da kashafil qanna da muhalla ta ibn hazm az-zahiri ya ƙara ganin wato maganganun malamai akan cewa kayan ɗaki asalinsu wato namiji shi ne zayen kayan ɗaki ya tanada ɗaki amma kaga mu yanzu da mutum ya kai ɗari biyar ɗin shi sai ya dawo gida kawai kwanci sai ma kaji yana ta ƙorafi ana cewa wai wani waya magana bikin na ce wallahi sun mu kwanta da kaya wallahi sun mu kwanta da ka aji ba sun mu kwanta da ka har yanzu ai wani abu dan haka su kuma uwaye ma uwaye na ɓangaren wato uwayen mace su kuma suna kallon irin aikin da ke gabansu wanda ba su tanade shi ba saboda in aka kawo maka 500 akalla kai kuma sai ka kashe miliyan da 500 in aka kawo maka miliyan 1 kai kuma sai ka kashe miliyan 3 akwai wani bawan Allah da ya gaya mana haka ya ce in an kawo ma miliyan 1 kai sai ka kashe 3 kai har ma akwai wani wanda ya ce mun ya ce wallahi malam kaga idan wani mutum yana da 'ya'ya mata in ya auren ɗaya mace ya ce wallahi jarin shi in ba ƙarfi ke gare shi wallahi yana karya ya ce sam yana karya ya ce a ƙarshe kuma bayan dai ya tura jarin shi wato cikin wannan biki an yi bikin saboda an matsa mai to ya ce kuma yanzu dole kuma ya koma gida kuma ya zamna kuma ya ta'addawa Allah dai sa su zamna lahiya Allah dai ya sa gidanta ne saboda mi ka kuma ta hito kuma wata matsala ta biyu ka gama kashe kuɗin naka kuma ga ta kuma an maido maka ita bayan shekara ko bayan watanni to na butu ba riba ke don haka dai kenan wato bai zama wajibi ba ga mace ko kuma ga waliyanta ya zamanto wato su ne za su sayan abin da yake kayan daki malamai suka ce don haka a shar'ance shi namiji shi zai tanadi wannan da duk abin da wato za su zamana su yi rayuwa gwargwadon hali kuma kowa gwargwadon halin shi don haka ya koyan wa musulmi kenan mu sani cewa wayannan ababen haka suke a musulunci amfanin mu faɗe su anan shine al'adar mu dai ta gudana ba haka ake illa kaɗan daga cikin mu waɗanda suke mawadata kuma masu zuciya mai kyau masu wato kirki masu karamci ana samun mawadaci wani lokaci za yayin aure sai ya ce ma iyayen wa'an iyayen matashi sai ya ce musu katta kawo komai ka a kawo komai shi shi za ya kawo komai to kun ga wannan abu ne wanda yake mai kyau kuma ya koma ga asali shi mutunan ke tunda Allah ya ma wadata ya kamata ka rike mutuncin kanka ya kamata kai ma kanka kima me in wannan arziki ne in ba ci ba ba da wani unwani me in wannan arziki wato in bai ja maka girma ba da daraja da kima in kai wannan ka kare kima ko ba kare kima za ka kare kima amma kana da shi saboda makwanciya kana ganin cewa wato saboda makoya ma kanta a cikin zuciya kana ganin cewa kai ka kyale su yo sai an kashe kaza dan haka kenan bar su zitai ka bar su zita wahala kenan wannan ba daidai bane ba ka samun girma da haka jama'a ubangiji subhanahu wataala ya kakkasa rayuwar mu kuma kowa akwai yanda Allah tabaraka wataala wato ya sa mai hanyar wato yin kima shi da darajar shi sai ka rike mutuncin ka rike kimarka in ma baka iya daukar duka ba ka ce a bari kai zaka kawo duka kana iya ka dauke musu wani bangare kana iya ka ce duk abin da ya shafa raka kata kai a bari wannan kai zaka kawo amma su su dai sauran aiki duk wannan yana daga cikin wato karamci idan kai kuma wannan shi zai kara ma kima shi zai kara ma daraja abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka na dukiya in bai kara in bai kare ma mutuncin kawai bai kara ma daraja bai kara bai ma unwani ba a rayuwarka ta duniya amma idan kai wannan wato ka kyautata sannan kuma ka koma ga asalin abin da wato dama namiji ya kamata ya ya yi abin kenan kai kuma shi kenan wato ka ɗauki wajibinka da dama ya kamata wato ka yi don haka ya koyan uwa musulmi wannan wato su ne ababen da ya kamata wato mu fahimta amma bai kamata ba a ce wato ita mace cikin kuɗinta ne za a yi wannan kayan ɗaki ko kuma a ce ma ta bada ma wani abu ciki in ji malamai ko wani abu ne kaɗan a ce ma ko ta bada rabi bai kamata ko kuma a ce kawai wasu kuɗi ne amma dai daga wajen ta za su hitawa ko daga wajen waliyanta za su hitawa wannan duka bai dace ba amma abin da yasa wato galibi malamai suke yin shiru akan wannan wato matsala din sakamakon cewa al'adar mu ta gudana ba haka nan ne ake yi ba sannan kuma wato ba wani abu bane wanda yake wato mai matsala sosai wanda za ya kaiwa ga hawan wani zunubi wanda yake babba amma dai idan mutum ya samu dama ya kamata kenan ya dauki wato abin da ya kamata ya dauka yanzu kaga ba wannan ba mu yanzu al'adance ma har ta kai ga garan nan ma yanzu in ba a kama mutum ba sai ya zanki ganin wai macen ma ba ta da kima su kuma uwayen suna ta wahala suna ta su shiga nan sai ta sai sun kawo mai hatta gara sai an kawo mai kudi a kawo mai abinci a kawo mai kaza a kawo mai kaza wallahi akwai wani wanda za ka ga cewa auren a auren da aka yi abin da ya bada shi na sadaki jika 500 ko miliyan guda yace kuma da akwati da sadaki duka a ɗari biyar ba muna yi ba za ka ga wani abin da ya ba da wannan ɗin na ɗari biyar wallahi a gara kaɗai an maido mai wannan kuɗin a gara kaɗai wannan kuɗin sun dawo kuma ha in ba a yi wannan ba shi abin magana ne a wurin shi kai namiji kaji kumiya billahi lazim namiji kaji kumiya in dai har ka tsaya kana kallon wannan dan bai dace da kai ba bai dace da matsayinka ba kai jarumi ne namiji kamata ya ka saba wato da nema amma ba ka zan kijira ba daga gidajen daga gidan iyayen matarka da suka baka diya kuma har yanzu kuma su baka abin da zaka zan kici ko sun baka wannan abin ba zai kai ka ko ina ba ba zai kai ka wasu shekaru ba sai ka ware sayan naka da kanka dan haka kenan samari matasa mu sani kar mu zan damuwa da ire-iren wayannan ababen wannan duk mai da kai bayan ka sani cewa nauyin da ya kamata ka tashi da shi saba da shi wara kai jagora ne shugaba ne kai kaka mai da kanka baya ka saba neman wannan abin wato ka kawo ka kawo mu gidanka amma ya kasance wato har su ma uwayen kuma suna ga in ba su yi wannan ba da su ba za ta yin kima gidan mijinta ba wannan zalunci ne bai kamata ba ka rena ta ko kai mata wulakanci ko ta rana gaya mata magana wai saboda ba a kawo ta da kaza da kawo ta da kaza Allah ne ce a kawo ma Allah bai ce a kawo ma komai dan haka kenan wannan dai wato a takaice shine abin da ke da alaka wato da sadaki ya koyan uwa musulmi mun so ne wato mu yi amfani da wannan damar kenan ya zamanto ababe da suke da alaka da aure wa'anda kuma mutanen wato muke ganin cewa ba kowa ya waye da su ba mu san ki dauko su a hankali a hankali ana bayanin su a irin wato wannan haduwa ta mu muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kara fahimtar da mu addinin mu da kuma kara nuna mana inda gaskiya take kuma ya bamu ikon aiki da ita inda kuma kuskure yake ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana shi ya bamu ikon barin shi muna roƙon Allah tabaraka wataala ya kara mana arziki na kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ya Allah abinda muke ji yana ta faruwa na kashe-kashe a cikin wasu jihohi daga cikin wannan ƙasa ta mu Allah ba mu iyawa Allah sai ka kama mu Allah Allah ka kama mu Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka taimake mu Allah kai ke ba da zaman lafiya Allah ka ba mu shi ya ubangijin mu Allah Allah ƙara shirye da shugabanninmu ya Allah ka ƙara ɗora su bisa ga tabarki madaidaici ya ubangiji ya Allah jami'an tsaron mu wanda suke filin daga suke ta fama da ire-iren wannan yan ta'addan ya Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara ya Allah ka kare su da kariyarka ya Allah Allah ka ba su nasara akan aikin da suke ya ubangijin mu Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara shin buɗe arziki mai yawa a cikin wannan gari na mana maradi kuma ƙara shin buɗe arziki mai yawa a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar da sauran ƙasashe na musulmi na duniya duka baki daya marasa lafiya mai ya Allah muna roƙon ka Allah kai ke bada lafiya Allah Allah ka ba mu lafiya baki daya ya Allah ka ba mu lafiya baki daya wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma baki dayan sa ya ubangiji ka ji kansu da rahama idan ta mu ta zo ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka ƙara shirye da mu ka ƙara shirye da zuri'an mu ya Allah Allah ka ƙara shirye da mu Allah ka ƙara shirye da zuri'an mu ya Allah ya Allah muna roƙonka akan bukatocin da muke da su duka na alkhairi kowa da irin bukatar shi ubangiji subhanahu wataala baya barin bawa haka nan wato baya da wata lalura ko wata bukata ya Allah muna da bukata zuwa gare ka ya ubangiji Allah Allah kuma kai kace mu zan kiro kanka da sunayenka da siffofinka ya Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka ya ubangijin mu Allah cikin wannan rana ta juma'a cikin wannan wato lokaci Allah ka sanya muna daga cikin mun dace da wannan lokaci wanda ake karba addu'a ranar juma'a ya Allah ka amsa mana bukatocin mu Allah ka share mana hawayen mu ya Allah da abin da ya wahala gare mu ya Allah Allah ka mana saukin shi abinda kuma muke nema muke so mu samu ya Allah ka ba mu Allah Allah ka yi mana rufin asiri duniya da lahira Allah ka sauƙaƙe mana rayuwar mu baki daya Allah daidaita sai